بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا جامعا لسائر وجوه محمد صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله وصحبه من السائر العظيم babban bako a wannan taro mai albarka mai girma sarkin macina da dukkan manyan baki jini da tsoka da sirri da rohin maulana shek muhammad ibrima a gajiyar da jama'a wanda suka halatta tare da mu wanda halartarsu a cikinmu alaman karɓuwan ayyukanmu ne shekunanmu gaba ɗaya da iyayenmu da yan uwana mu ridai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a bayan jawabin shek mansur wanda kamar yadda sai di shek ayu المجاهد الذي يسمي نفسه خادم المجاهدين يا كرا كو ينفدي أفرقا جوابنسا شيئا إن ينافقا تامك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kai ka ce wannan ka'an na ka tara hudun ne. Allah ya saka masa da alkhairi bayan jawabin da ya kaddamar idan iri na zai magana su zai jagula a da kawai. Saboda gaskiya alhamdulillah magana ne wanda aka kamar yadda muka fi dai gaba daya jinsin aka yi na ƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ba mu jinsin muka sha gaba daya ba tare da sanin wannan ba five alive ba ne fifty alive ne aka tsara wasan da rikin jihahu da sunanu da masanidu da jawami'u da muwatta'atu da musannafatu da duk da da dala'ilu ko duk aka da shama'ilu duk aka tattaro aka yi mana jinsi sai muna karban abin muna jin kaman sauki ne kaman da yadda mutum yana zaune a ɗaki yana kallon wutar lantarki na haska masa inda ya san abin da aka tara wutar lantarkin nan ya zo mashi da wannan ni'imar ko kana jin AC kana jin daɗi inda ka san wutan da aka tattara ka sami wannan AC sai ka ji tsoro to gaskiya karatun da aka tattara muka sami wannan alkhairin Allah dai ya yawaita mana yawan irin su irin su sai dai gwani ayuba babu shakka alfahari ne cikin al'umma kuma babu shakka suna tabbatar da albishiroran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummati kal matari albishiroran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na cewa cikin al'ummansa ba a iya cewa farkon ne alkhairi ne da ko karshen albishiroran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa inna Allah yab'athu لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة ويبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها yake mafulin tajjidi yanzu ya wuce na ji sai dai gwani ayuba je ya yi amfani da kalmar kuma na ji daɗin yadda ya yi amfani da ita a wani majalisi kila ko a cikin sira amma dai na tsince ta daga bakinsa mafulin tajjidi yanzu mashruɗi ne saboda haka dukansu mazharai ne na tasdidi Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma yana nuna mana cewa yanda shehu radiyallahu anhu din ne yake gaya mana wa marratan ukhra tarawna ajaba to lalle ajab din nan zai ci gaba da tumbatsowa ko da yake babu mamaki babu mamaki idan aka tuna hada shiblu min zakal asad in ka ga gwani ayuba ka tuna jikan shi wa dubi mane radiyallahu anhu to sai ga ba mamaki wani ya ga sai dai Sheikh Muhammad Lamin Niyas radiyallahu anhu ya ji irin abubuwan da yake zuwa na soyayyen manzon Allah da ma'alfa yake sadi a cikin shi lamma ra'ayna علمه قلنا لأمر الله هذا الشبل من ذاك الأسد وهذا الشبل من ذاك الأسد باب ما مايكي شما هذا الشبل min zakal asad saboda haka babu mamaki don mun ga irin wannan alkhairai suna fitowa daga wajensu ila ma ganin sabanin haka shine abin mamaki wanda ya san mashwabin da suka sha daga ciki a zai yi a nan farko na ce babban bako amma na san dai da an fahimta dai aiko saboda gaba ɗaya mu bakin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne saboda kowa da ka gani a wajen nan ba ne na sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji daɗi irin haɗuwan yadda ya kasance wanda bai cika haɗuwa haka ba kuma amma magabatan mu haka suke saba assasa irin wannan tafiya watan ba wani abin mamaki ba wani abin mamaki in an sami sarki shi ne yake jagorantar al'umma cikin mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba ba wanda ya kamata ya jagoranci al'umma cikin maulidin manzon Allah in ba sarki ba sai dai sai dai a watan idan waɗanda suka manta da huwiyyarsu a suka manta da identity din amma ai a kafashen filani kowa ya san in ka ga alkabba da rawani to wannan rawanin yana nuni ne zuwa da ijaza na ilimi wata imama a wannan alkabbar firka ce ta sufaye watan an ba shi muƙaddamanci ne sai aka ba shi jagorancin al'umma suraka dama shi ya kamata ya jagoranci al'umma cikin irin wannan tafiyar mamlakar tukanin borno mun san asalinsa da rusukinta cikin tafiya cikin Allah subhanahu wa ta'ala cikin yada musulunci an yi lokacin da babu wata mamlaka a janubar sahara kamar ta a duniya gaba ɗaya mun gode ma Allah tura ga wannan basiratu salatin wannan taron ya hada mashrabai wanda yake masu tsarki ya hada mashrabai an ce akwai wakilin a Sheikh Khalilullahi Khalifa Maulana Sheikh Nasir Kabara a wannan taron ya tuna mun wani tarihi da na ji cewa Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu duk da yadda yake da masoya a faɗin mahausawa sai cewa kamar sa haɗiye shi to amma sai mu ce yadda yake da masoya zuciyar shi wata zuciyarsu da nashi ɗaya a cikin garin Kano duk da yadda yake da sahabbai khalifofin shehu radiyallahu anhu a cikin garin Kano su shehu Atiku suna nan raye su shehu Tijjani Usman suna nan raye su shehu mai shehu mai hula radiyallahu anhu suna nan tare suna nan raye su shehu Sani Kabanda suna nan tare kuɗi suna nan raye duka waɗannan mazajen suna nan raye amma in ya je Kano masaukinsa gidan Malam Atamma Alfadi baya da masauki sai gidan malam a san alƙadi wannan saƙo ne zuwa gare mu wani saƙo ne wani karatu ake koya mana duk shekun nan nan nan za su taso su zo su ziyarce shi dan a nuna mana cewa kamar dai yanda shi shehu nasiru kabar yake faɗa ma shekul islam shehu ibrahim radiyallahu anhu a a cikin wata kafida da ya gaya masa yana yabansa yana cewa a shehu tijjani radiyallahu anhu shine babanka shehu abdul qadir radiyallahu anhu shine babbanka saboda haka ka daga kai ke alfahari ka fi kowane mutum a wannan yankwanta wannan zumunci wajibi ne kiyaye ta rahimu ne wanda mun san kuma menene rahimu menene matsayin rahimu a wajen Allah menene haƙƙin kiyaye ta me Allah ya alkawari gare ta bayan ya yi ifradi daga halitta shine cewa zai sada wanda ya sada ta zai yanke wanda ya yanke ta a magana cikin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kamar kullum watan duk lokacin da aka nemi magana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sani na kan ji kwakwalwa ta ta kidi ta koma ta koma irin fu'adu ibn Musa ba komai a ciki wallahi ba da wata ba ma maganar tawazu ma cikin nan ban ma ta yin tawazu ba to hakika ce kawai to za ka rasa ta ina za ka fara sallallahu alaihi wasallam za ka rasa me za ka ce ba ka da abin cewa kamar yadda muka magana ya shekaran jiya ko jiya a wurin maulidi a to idan shehu radiyallahu anhu ya ce haka to wani sa kuma bai ce illa dai kawai mu dinga maimaita ambatan sa sallallahu alaihi wa alihi sallama dan jin daɗi maulana ya karanto mana sifofinsa amma ina son ta'aliki kaɗan a waje ɗaya ko biyu cikin waɗannan sifofi na mantuce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da karatu mana da farko dai da da abin da za a sifanta mana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba waɗannan abubuwan ba da su za a sifanta ijtihadi ne na sahabbai sun rasa abin da dan ya zama dole wata akwai ka'ida a cikin haya in kana son ka kayyalo ka kusanto wani abu ka karrabo shi ka sa ka'idan tashbihi har abada har abada akan kamanta abu ne abin da ya fi shi ko ka'idan malaman balaga an za su kamanta abu sai su kamanta abu da abin da ya fi shi to shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda za a yi don ba wanda ya fi da haka dole a kamanta da kananan dole a kamanta da kananan don babu wanda ya fi ba za a samu ba sai za a jin da shehu radiyallahu anhu duka waɗannan sifofin da wannan hadisan da ba ɗaya kamar yadda sai ya isara ya tattara mana su a cikin kafidan a barkun bada to amma wani lokaci da ya je na faɗa mana kamannin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'aytu rasulullahi jahran wa yasbatan bi hayyin ladhi ahwa madaddari wa dunya kaman an tambaye shi shehu ya kaga manzon Allah sai ce wa aidan ara ainihi bi wa aina hu jamalan fa hal tuji li ahmad min suriya ya kaga manzon Allah shehu sai ce kaman manzon Allah kaman manzon Allah ko turai ba wani abu da za a kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi sai an sirka sai ya zama sirki illa idan ba a yi hakan ba to kuma mu irin mu ya ku bayi ya za mu yi mu sami ɗan daɗin tahayyuli gwargwado sura ga dole sai a yi mana haka dan himma irin samu shi ma sayyidina hasan Allah ya ƙara masa yarda ya yi ne domin ɗan baya ya yi ne don ɗan baya amma shi kam in yana son ganin kamannin sayyidina rasulullah ai kawai sai ya kalli yau ko shi shi to amma ya yi ganyen baya ne dan irin mu masu karancin himma wanda ba su cikin wa ma gaba an dahra barran wala bahra to haka a shehu mushe ibrahim radiyallahu anhu yana da wasu isharat khasifa a cikin wannan sifofin wanda kafin wucewa zan so mu dan yi ta'ammulin su a cikin kasidan a barkon bada daga ciki suna nan ba iyaka amma daga ciki faɗin sa radiyallahu anhu wa man kibuhu a'zim bihi wa man kibuhu a'zim bihi wa idhamuhu bikhamun wa raf'ul qad baha al muraffa'u ba sai karanta zai dauka kawai haka nan dai an faɗa ne ya ce ya nishi amma kila shi radiyallahu anhu yana gaya maka mansibuhu a abin biye ne saboda shi ne mansibin da ran da aka ɗauki sayyidina ali radiyallahu anhu a kansa sai ya ji kamar yadda yake faɗi wajen tuni laushin su da nintu min nujumi da na so da ya samu ya aka ɗaura shi a wannan mantibo ɗin sai ce na kai ma inda na so in ɗibo taurari a sama zan ɗibo taurari so da mantibo a abin ji sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ga shi dai kamar yadda maulana ya faɗa mana a haka za a ce a matsakaicin tsawo sallallahu alaihi wa sallama amma a tsawo ne amma a azama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a azumi daga cikin ishara sai yanda shehu radiyallahu anhu ya ishara domin maganganun shehu radiyallahu anhu cikin diwani wato wato dama dai ya faɗa falantu shafatal mu'tadili wa qala ma uhaddithu abhana li idraki maqsadi falantu shafatal mu'tadili to maganganun sa wato maganganu ne sai zababbu suke iya riskan abin da aka so su iya riska mu ƙara ta'ambulin faɗinsa a cikin wannan kafidan a minan nasi afha bal minan nasi ashja'u wa ahlamu khalqillahi a'jabu khalqihi minan nasi afha bal minan nasi ashja'u ka kula a nan wajen shehu radiyallahu anhu ai kaga dan hadisi za su maka ashja'u khalqillahi kaza da sauransu ko amma shi ba haka yake sai ce maka minan nasi asha bal minan nasi ashjar menene dilalan min a cikin wannan siyaki ne min yake nuna maka daga ce minan nasi asha ba fa fil nasi asha ba ba fil nasi asha ba minan nasi asha watan in aka ce minan nasi aska abin da shehu radiyallahu anhu ya anan shi ne kaman ya aja mutum dan adam da mutane da irin kyautan mutane sai ya aja irin kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya ce maka ba ya fi dukkan mutane kyauta ba a'a kyautan shi ta fi kalan nau'in kyautan mutane ina fata an fahimta ba ya fi duk mutane kyauta ba wannan yaron cikin su yake kyautar shi ta fi irin kyautan mutane minan nasi ashqa bal minan nasi ashja'u ce radiyallahu anhu wa ardahu wannan kuma sai tabbatar maka duk mutane suna kyauta da abin da suke da shi ko ya bada kuɗi ya bada kaza ya bada kaza a ce sahihun ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan abin da Allah yake da shi na shi dukkan abin da Allah yake da shi nashi shi kuma abin da Allah yake da shi bai da iyaka sai sa za a ga babu abin da baya bayarwa Allah ma ya faɗa wa mana kamar ila azinahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ba abin da baya bayarwa sallallahu alaihi wa sallam da bada aljanna aljanna ba da bayar ya bada abin kai har babu ma har babu da babu ma kyauta yake sai ta zama amfani kasan kasan hallaju ko bai nuna mansur ne hallaj ya tsawaita magana cikin halin adamu shaykhun amla ko a ƙarshe ya ce nurun nabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sabaq al adam ma dama al adamu shay'an ko a cikin maganganun sa a tsawafi watan ai adamu ma manzo Allah duka mun san hadisin Bilal ko wanda aka zo aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai a wajen a zahiri wani daga cikin sahabbai ya ce Rasulullahi Allah bai kaura maka bayan da abin da ba ka da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata ta makani wani sai daga cikin manyan sahabbai ne magana a makamin wani bai san cewa ni babu abin da ban da shi ba san babu abin da ban da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to laka minan nasi asqa bal minan nasi ashza'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su dukkan mutane ai shaja'ar su ba da iyaka a sai an yi wani yaki an karar da abokan gaba an kaza ba ko shi ne aiko shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da shaja'a ba irin ta mutane ba irin ta mutane ba wanda dai isa da shaja'a ta kai ma shaidan fa iska ne ko iska ne wuta ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kama shi ya daure shi a kariyar masallaci ko ya kama shi sai ya daure shi a kariyar din sabarin masjidi shaja'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kai kamar da maulana ya karanto mana hadisin sai na ali kunna na taqibi ila hamir wa bi idan idan yaki ya yaki sahabbai bayan da suke komawa su rika buya suna lafiwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shaja'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasan abin da ba zai faɗo ba minan nasi afka bal minan nasi afsha'u da haka dukkan abin da ake faɗi ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takridi yanda za mu ƙara goge zukatan ne mu ƙara kuma dai alhamdulillah mun tabbatar zukatan sun gogu gwargwaro wanda abin da ake nema kenan mu sami a ƙara mana caji da soyayyansa domin soyayyansa shi ne riba shi ne komai abin da ake nema daga mu gaba ɗaya babu kaman soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma subhanahu wataala da kanshi don soyayyan ne halitta ko a ribai suna cewa inna Allah tajalla zikri wadud ala zarratil ashiya'i ko ko ala zarratil wujudi fa asbahat mawjudan wannan Allah subhanahu wataala dan in ba dan son bane zai sa yayi ko ga irin kuma hadisin su ba yayi hararre wanda shi yake ga mana bitan biyatin au kuntu qabla ta'arufin taharraka min dasri ma kana sakina zuwa karshe kuntu kan zallan mu'rafa ahbabtu fa ahbabtu ko ahbabtu a shi ne farko sai na so فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوا كاجا أشي so din nan shi ne farkon komai shi ne jiya mun faɗi a wajen maulidi shi ne kaɗai abin da kowane abu kowane abu da ka sani yana zuwa bayan ɗayan la ilaha illallah watan kalmar shahada ita ce ɗayan duk wani aikin zero ne da yake zuwa bayan wannan ɗayan in ya zo sai ya mai da ɗayan goma shi babu ne aiki babu ne ko amma in ya zo bayan kalmar shahada sai ya mai da ɗayar kalmar shahada sai ta koma goma in zero babu ya zo sai ya ƙara mai da ɗayan ɗari in babu ya zo sai ya mai da ɗayan dubu haka idan ko ya zo kafin la ilaha illallah to sunan shi babu ko in zero da ya zo kafin ɗaya yana da namba yana ƙara wani abu to akwai ziron da ke zuwa kafin sai ya ƙara ma ɗaya amfani bal inda babu shi ma ɗayan za ta zo ita kanta gara ba ta zo ba ita kanta gara ba ta zo ba kalmar shahadan kanta da za a ce babu wannan soyayyen na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to gara babu kalmar shahada saboda idan aka sami kalmar shahada babu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zama kalmar shahadan munafikai to shi ko munafiki gara kafiri ma da shi to shi ajin shi a san karkashin kasa ne a wuce saboda ashe ka ita wannan soyayya ita ce take zuwa har da babu daya kai ma mutum amfani har a lahira ita mun san hadisin bukhari na abu lahab ko a wanda mun sani domin allakatun bukhari gaba daya ya fito a wajen malamai to sura ta ga ashe ko yayyan sai na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine asalin komai shine asalin dukkan Allah subhanahu wataala ma dan shi yayi halittan dan soyayya don inda ba din ya so ba me zai sa ya halitta bayan sai ka ga wannan soyayya ba mu da wani abu kamansa kuma watan batan basira ne da wasu suke ganin wai dan taruwan nan da muke yi ba mu bacci ba mu zauna cikin dan sanyi kaɗan mu taro muna ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wai wuce iyaka ne cikin soyayya wai suna ganin wuce iyaka ne to ina ganin gaskiya wato da yake in Allah bai so mutum ya gane ba ba zai fahimta ba amma in ba haka ba waɗannan masu wannan suna da awan karatun hadisi suna ganin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi na nuna soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake wato wato abu ne wanda sai dai kawai ka karanta da ke so wani lokaci ganewan ma karanta ya ba ka gane ko in ka tuna sayyidina abubakar radiyallahu anhu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shan nono shi yana koshi manzon Allah na sha shi sai na Abubakar na koshi don so saboda so sai ka rasa wace irin so ne wannan ko shi da abin da zai karrabo maka da irin wannan son shine son uwa ga jaririn ɗanta wanda kila ya nemi ruwa har ya kusa rasa rayuwa ba ya da abin da zai sha in ta samu tana ba shi ruwa ta ga da yana kuka ya rasa sukuni ta ga ya dawo yana jin daɗi yana nishi kila in ya share wannan nishin sai ita ma ta ji kawai kaman ruwan na bi ta makoshinta tana koshi saboda san ya sha ya sami abin da yake nema to ma dai abin ya wuce to haka fa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin irin zuzai ibn Damina ko ubayyi ibn adiyyin Allah ya kara musu yarda duka dai riwayoyi sun zo da sunayen su duka ko lokacin da asarinu makkata suka tara shi su to kafin musulunci su ne dai a suka tada shi suna tambayan shi tambaya tambaya kawai yake so wanda yake a ka'idan mutum idan ya sami kansa irin wannan yanayi in amsa da abin da masu neman kashe shin suke so bai yi laifi ba ya zai shiga cikin illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma duk da haka imanin shi bai yarda ya faɗi suna tambayar shi menene ra'ayinka a ce a nan inda kake sayan nan sun aje shi ne za su shahadantar da shi ga ga me ake cewa ne hauni ko ya zara takobi ana tambayar shi menene ra'ayinka a ce sai su faɗi sunan sai na rasulullahi shi ne a inda kaken nan kai kuma ba kai ba kawai abin da suke so ya amsa musu ya dama shi ne fita ne amma imaninsa da soyayyansa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai bar shi ba kuma ba wai kashe za su yi ba a'a za su yanke wani gaba ne daga jikinsa don ya ji zafi kila ma ba cikin hayyacinsa bai amsa masu abin da suke son jin kawai su bar shi a haka suka ci gaba da tamfili da shi suna maimaita tambaya yana maimaita musu amsan cewa wallahi ba zai yadda ba a ce ba zai so ba a ce yana gidansa yana kwanci cikin iyalinsa manzan Allah kuma sallama a inda yake kaya ya taɓa shi shi yana zaune kalam su ƙara maimaitawa ya ƙara maimaita musu amsa haka suka ci gaba da tamfili da shi har sai da ya lafaza nafasin shi na ƙarshe amma ya ke faɗa musu abin da suke so don san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga mutu ne muka yi cikin nan ku da ko kaya har yanzu ko ya haka har yanzu ba mu rasa abin kuna cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sunan Hudaybiyah wanda Suhailu ibn Amr yake ruwaitar mana Allah ya kara masa yasa kafin musuluncin sa yake ruwaitar mana abin da ya faru tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda idan yayi kashi ya fitar daga bakinsa mai albarka suke rige-rigen tafewa suna shashafawa a jikinsu sallallahu alaihi wa alihi sallam idan yayi alola suke kusan yaki a ruwan alolansa sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ka tuna to mun muke yi kenan kusan yaki su suke wannan sabon kawai yuzi runa ala an wanda Allah ya yaba da wannan sifa amma ban da cikin ruwan alulan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tuna sayyidina ali Allah ya kara masa yarda ka tuna kuma zamanin duhu ne ba haske ba wani haske idan aka ce dare yayi shikenan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da zai hijira Allah bai masa alƙawarin kariya ba amma dan gwadawa ya dauki sayyidina ali radiyallahu anhu duhu ne ba kowace irin haske ya ɗauki sai da Ali ya ce ya kwanta a wajen kwanciyansa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai na Ali ya ce to bari in sauka in kwanta a ƙasa saboda kar ruwa su kawo tsara ba san waye a wajen ba su karar da ni a'a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya kwanta nan ya kwanta ko ni zai faru ya faru kai kaddara girman abin ka fahimci girman abin da aka aikata din sun yi taro ne ba za su zo suna tunanin shahadantar da amma duk da haka ya kwanta a makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wai da wutar lantarki ne zo da shi zuwa daki ba lokaci saboda haka in kana cin irin waɗannan ka tuna sayyidina Amr ibn al-As Allah ya kara masa yarda wanda yake sada za a tambaye shi faɗi kamannin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba saboda ya rayu shekaru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ba zai iya bai zai iya tuna yaushe daga kai ya kalli Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zai iya faɗin kamanninsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan hutu ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wani abu daga soyayyan su ga janazin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to mu ne muka yi wanda abin da muka yi bai wuce karanta sira karanta yaban sa sallallahu alaihi wasallama yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wasallama da makamantar wannan kuma wai a haka ake ganin mun yi mubalaga mun tsananta ai ba mu yi komai ba wallahi raken kuwa mu dage cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ra'su mal na kowane nasara kuma shi kadai ne abin da kowane aiki yana da iyakan shi yana da ajin sa da zai ajin ka kowane aiki in ma ta samu ka shiga aljannan fa da aikin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yudkhila ahadakum aljannata amaluhu in ma ta samu ka shiga kaddara zaka shiga da aikin to amma dai malaman tafsiri malaman shugabin hadisi sun ce watan za a shiga da rahmar Allah sannan kuma samun makamai a aljanna da ayyuka to kowane aiki yana da ajin sa san ba irin aikin manzon Allah soyayya ce kadai kadai abinda Allah ya alkawarin ma'abucin shi zai sami mai iyar manzan Allah inda da aiki ne da matsayi ake ma'iya da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko annabi Ibrahim ba zai sami wajen ba zai zauna a wajen da annabi ya ko annabi Ibrahim ba zai zauna inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma albarkacin soyayya ne kadai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana almar'u ma'aman ahabba sura kashe kaga soyayyan sai na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine kadai abin da bawa zai iya tsira da shi gobe kiyama kaga dole ne ta shakkoki da wannan soyayya dole mu rika soyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ba wani tsira idan ba shi ba yanayin zamani ne da halin da muka sami kanmu har soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin tuhuma har ya zama in za a ambace shi sai bainar salati da shawahidi wa aslaliha amma idan ba haka ba ai shine asalin komai da komai shine asalin komai to amma mun sami kanmu a wani zamani wanda mafi girman abubuwan da suka fi komai tabbata su ake kafa ma hujjar mafi girman abubuwan da suka komai tabbata su ake nemo mu hujja ana son a kakkafa mu yan uwa mu rike wannan hanya da muka sami kanmu mu rike hanyar bayan Allah mu rike hanyar fariqun kufaye mu rike hanyar Abu al-Abbas radiyallahu anhu domin wallahi babu tsira idan ba ta wannan hanyar na gyaran zuciya ba dan mutum ya sakaci ya bari to zai tafa kutuka ba zai kai matsayin ma dabbobi ba Allah kuma ta lafi wa daga sabon na bani adama amma bai hankali ba sai ka kasa isa makamin dabba ma makamin dabba ma kuma dama wannan abu ne wanda ga yan tun asali ai an gaya mana ko tun asali tun farkon halitta ƴaƴan annabi adamu alaihi salam an gaya mana yanda dan annabi adamu yake fafutukan ya zai kai makamin dabba واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه الله أكبر ليريه كيف يواري سوءة أخيه لن ينونا متى يا أكي رفع أسير تنقوى يا أكي رفع أسير تنقوى to har yau dan adam na fafutuka yana neman ya zai iya rufe asirin dan uwa da iya ba in ba wanda ya rufe wannan manhajar na mutanen Allah suka rike hannunsa ba bal ma yake ya ma zai tona asirin dan uwansa ko har yanzu dan adam kokarin sa ya zai tona asirin abin da Allah ya suturta shi ya zai ya tona nema yake ina zai ga al'auran dan uwansa ya ƙara bayyanawa har ma ya ƙara akan abin da ya gani din ko sai idan Allah ya dakatar da shi da bin hanyar nagartattun bayin Allah sun wanke masa zuciyarsa daga irin waɗannan kyautar na ga yawa dole ne mu dage mu rike nagartattun bayan Allah don mu wuce waɗannan makama kuma ma cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yan uwa har fa dabbobi da da itatuwa da duwatsu da sauransu sai mun yi da gaske za mu kai matsayin su cikin soyayyar manzon Allah ba har dabbobi wanda ba ma mu kallafai ba sai mun yi da gaske za mu kai matsayin su cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ku sai idi ya karanta mana yadda kafa tana jiran abu ya fita daga cikin sa sallallahu alaihi wa sallam ita ma ta haɗiye saboda soyayya saboda kauna ita ma ta zama wani abu da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cikin cikin sa dukan mu mun san kisan dutsen Uhud wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau kansa da shi da sahabbansa sayyidina Abubakar da Umar wani riwaya da Usman dutsen udu ya kama rawa da murna yana yana irtija saboda daɗin yau manzan Allah sallallahu alaihi ya hau saman da ya tata shi yana jin daɗi idan ta sanar da shi wanda wanda ina yawan faɗi wasan wani wani shingin mu an ce an taɓa ambatan dutsen udu yana zaune zai ce radiyallahu anhu sai mutane suka fara tallakar ya wannan ya ji ko abin da aka faɗa da kyau an ce dukan uhudu ka ce radiyallahu an ya ce to dukan uhudu wasa kuka ɗauke shi karamin bawan Allah ne dutsen da manzon Allah ya yi shaidan su ya ce uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen da manzon Allah ya yi shaidan so karamin abu ne ai ba karamin bawan Allah bane mu ah yanzu dinne muke fafutuka ne dan Allah mun san Allah ya bari sai dan so ko ba haka ba sai da shi ka zama mallan ya rage da sai ya kara wa annabi hi ma ko ba haka ba annabi hi shi jabal uhud mu ma mu sami irin nashi Allahu mu sami shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaidar kana son shi yana son ka to ne ya rage kuma to dan uwa dutsen uhudu kenan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa yana son mu muna son shi to yanzu kai bai zama maka wajibi kai fafutuka kai gasa kai rike rike da dutsen uhudu ba ka bar dutse ya tafi ya barka abinci da tsakuwa idan suka shiga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan tasbihul hasa ko ta'am in ka hada su sun kai matsayin tawaturi a cikin ma'ana a daina hadisan da haka ke karya ne ba a yi mutum zai iya kafin sa a wajen malaman usulul fiqh ko to in tsakuwa ya shiga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasbihi yake yana murna yana jin daɗi yana tasbihi ga Allah ya gashi da hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shiga kafin hannun manzon Allah takwa takwa kuma ba wai yana tasbihi manzo Allah ne ke ga mutane ina jin yana tasbihi kun ji yana tasbihi a duk wanda ke wajen sai ya ji tasbihin ya ji takwa na tasbihi ne shiga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ashe ni da kai ina muke kenan ni ya rage mana ba abin da ya rage mana zai mu dauki addinin shi wa rabbi Allah addinin ku yayya ba shi ne addinin shi wa addinin san manzon Allah wanda yake muradu hadisi ba ta rafi da ni ihin jananun wa azwajin ko jinanun wa azwajin min al-thawri wal khawal wa hasbi arashi an ra'ahu muhammadin وأنزل أرضا كان فيها وذا بشر ko wa za badal ba wa za ya sai ba kamar yadda wasu ga duban ba da ji na kusa hadewa sai su ce ya wa za badal badal hasbi kenan to sai mu ɗauki wannan addini addinin san annabi sallallahu alaihi wa sallam ta'alluki da duk abin da ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna son shi kawai saboda ya ta'allaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon ta'allukinsa da manzon Allah duka ba mun san firan Abdul Karim ne ya zai shehu radiyallahu anhu wanda ranar sarkin sarkin Makka na lokacin ya girmama shehu radiyallahu anhu ya karrama shi saboda haka sai sai abdulkarim ne ya biyo yana interview da shehu shi abin da yake so shehu ya kwarzanta masa sarkin makka saboda haka sai ce wani ne burge gane cikin mutane shehu shehu radiyallahu anhu mutum bai rufe baki zai ce muhammadu rasulullah muhammadu ta'ala alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in jarida ya yi so ba haka ya yi so ba ya zo a cikin sarkin garin ne a yaƙa ga wani babban shiri daga afirka shi duk mutanen afirka ya ce ba wanda yake birge ta kamar afirka da jira sai sai ya ƙara tambayin shi ya ce sai wa kuma shehu sai shehu ya faɗa abin da nake so da hankalin mu zuwa gare shi sai kowa da kowa gwargwadon abin da ya gada daga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kowane ba halittar Allah gwargwadon gadansa gwargwadon abin da ya gada to za ka dai ma'aunin soyayyar nashi shine shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to za ku je da mana sai mu ji wannan tafarkin mu rike tafarkin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma idan mutum ya rike tafarkin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tsaftin ba ana nufin kana cewa ka rika tafarkin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a rika ganin ka ba a wajen da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba idan kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ko yake yi kawai kaji kana son abin kana yi dan manzo Allah ka zo aka karanta mana a cikin abaikun sarako ولكن ركنيه أمس مقبلا أشم مكانا شمه البدر مكلما shehu radiyallahu anhu yana gaya mana shi ba duk wannan zuwa hajji da yake ba wai na zuwa hajji dan sauke farilla ko je umra dan ko hajji dan sunna ko a'a shi abin da yake ta sa shi ya yi jari ne da hajji ko ya je umra da yake gaya mana a a ya zo ya zo har wani lokaci ma bayan shekaru ga nauyin jiki أنا يقولون لا تخرج من حكم ومهرم فحضرك من شمس الظهيرة أو ضعف فقلت شفاء حكم وقوف جباته صلى الله عليه وسلم أنا شيخ ga shekaru ga rashin lafiya ka zauna mana ai uzurin ka wabi'i ne ai mara lafiya yana da uzuri ke shekaru ma yana da uzuri yace to ai ni warkewar rashin lafiyan shine idan na kofar gidan Annabi Muhammad shine warakan nawa ai ciwon na rashin kusancin jiki ne to abin da yake kai shi wannan hajji yake kai shi wannan umran baya iya sukuni a atruku laila laysa bayni wa baina hasi wa lailatin man li bidalika yanfahu a akhludu lil rahati wan nasu kulluhum yaruhu wa yabdu lil hadidi wa yuflihu ba komai yake kai shi ba sai ya ga wajen da idan annabi muhammadu ya taba kalma ya sa kafansa a wajen da kafan annabi muhammadu ya taba tasawa ya shiga wajen da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba shiga shi kawai abin da yake kai shi aikin hajji ko umra wannan duk zuwan da yayi ataituka tis'an thumma ashran wa innani ataituka hadin tis'ata ashar duk wannan zuwan da yayi abin da yake kawo shi a ce yau gashi ina kallon shi ne wa hajji a ran shi an ra'awu Muhammadu ni abin da yake kai ne a ce yau gashi ina kallon abin da annabi Muhammadu ya kalla shi kada yake kai ne aikin hajji sai yau wurin nan da nake kallo idan manzon Allah ba ya taba kallon wajen nan sai yau inda nake tafiyar nan fa kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tafiya a wajen nan a ji arafatin kana fiha Muhammadu ya ruhu wa yabdu bahiyan ya'budu al-malik zo gurin arafa in rika tafiya ina jin cewa inda nake tafiyan nan ba annabi Muhammadu ya taɓa tafiya a wajen nan shike nan abin da yake kawo ni بحيث من والمشعر الفخم مطلبي سلوك طريق كان احمد قد سلك سنن عند نكي بين نان النبي محمد يا سبدين نان صلى الله عليه واله وسلم abin da yake kawo wani haji ko duka ce ba wani neman aljanna ko neman matan aljanna ko kaza a'a yan uwa dole ne mu ɗauki wannan addinin addinin kawai yin abin dan annabi ya yi kawai ka kalla kuma sannan abubuwan da yawa ba da yawa amma na san da yawan mu na jijjare nan sadatun mu amma ina roƙon da Allah yau mu yi wani abu mu yi wani abu ai tun da mu yanzu ba za mu yi tashi mu je maka ko mu je mu je yanzu yanzu ba sai akwai wani abu da za mu yi ka san dai ko yaya dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba so ɗaya ba so biyu a rana akalla akalla dai akalla ba zai ma dai kirku ba yana karanta suratul fatiha suratul fatiha ce kitabi to ka karanta fatiha yau amma ta shi ba za ka yi ba neman lada ba kowane harafi lada goma ba shi ba ka karanta fatiha karatun cewa inda nake karanta wannan wata rana bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba fadin abin da nake fadin nan ka dan yi ka ji daɗi ka karanta ka ji ka ji wai abin da nake fadin nan ba yanzu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba fadin wannan abin wannan ya kai wannan daɗi alhamdulillah me ya kai wannan daɗi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sakin uwa abin da ya wajabta gare mu kenan abin da ya wajaba gare mu kenan mai tashabbuhi da shi kuma manhajin da magabatan mu suka aje mu a kai kenan to wanda su haka suke da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda haka suke da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wai su za a gaya ma wai wai wai sunna sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba suna aijin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan tunanin ko aljanna ko tsoron wuta su suna bin sunnan manzon Allah dan manzon Allah ne shi yasa shi sai radiyallahu anhu ko da ko da rawani ne aka ce ga daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aje rawani ba ya kara ko ko ko ko bakin farci dan ne dan kawai masoyinsa haka yake masoyinsa haka yake baka ji yadda ake sifanta yanayin tafiyan manzan Allah yanayin ayyukan sa yanayin kaza sai ka ji ah to shi ko yana magana akan kansa ne ko saboda tsananin iktidai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin koyi da ayyukan sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Saboda mu dage da wannan ibtida'in da sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shi ne abin da magabatan mu suka aje mu akai kuma ma sannan sannan mutane ana maganar sunna sunna su sunna gaba ɗaya a wajen ya kare akan wasu abubuwan da a cikin sunnan ma duk sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya ne amma a cikin manyan ma akwai manyan manya ko akwai manyan manya shine ambatan Allah shine makarimul akhlaqi shine tsarkake zuciya wani shi mun faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani karara da aiko shi dan wani abu ba sai dan tsarkake zuciyar halitta هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين wani babban malami ya ce ana cewa maqasidul shari'ati guda biyar hibdul nafsi hibdul dini hibdul nasali hibdul mali hibdul irdi duka wannan dai ana faɗi ne yace amma ainihin maqasidul shari'ati guda uku guda uku
التوحيد والتزكية والعمران
kadaita Allah subhanahu wataala da bauta jarin abin da ya shafi Allah kenan a kadaita shi da bauta abin da ya shafi bawa shi kan shi a jarin zuciyarsa abin da ya shafi duniyar Allah ay umranin da huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha to amma in kika kalli duka uku sai ga kuma a ƙarshe suna koma cikin tasiya din domin har tauhidin har tauhidin idan ba gyaran zuciyan ya wani ina wajen da tauhidin zai zauna ai tauhidin ma mahalluhul qalbu ne ko ba haka ba sai sa a hadisin Usama bin Zaid manzo Allah zuwa bane yake cewa halla ta kafsa min qalbihi saboda ai mahalluhul qalbu ne mahalluhul qalbu ne shi ma tauhidin a zuciya yake to ai ilimin fannin duba wannan zuciyar da ciwukanta da ya za a wanke ta tauhidin ya sami wurin zama shi ne tasawuf din shi ne dalilin shi ne gaskiya din to raka ashe wannan manhaji dole ne in ta shabbofin da shi kuma ya wuce abin da ba daidai yanayin zamani ba za a dinga kudin dune shi cikin hujjoji ana kokarin a kaddamar ma al'umma mun gode ma Allah subhanahu wataala da ba da zafin mu ba ya samu akan wannan manhaji na magabata wannan manhaji na salihan bayi wannan manhaji na waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba kuma kullum kullum muka sami dama irin wannan muna tuna ma yan uwanmu cewa mu rike jagorori na gasarki mu rike jagorori na gasarki sun zuwa mu garin guru ake nuna mana mazaje wannan ga halin da suke ciki wannan ga halin da suke ciki su masu nuna mana suna nuna mana don mu ga himman waɗanda ake nuna mana amma mu mun san ba hakan ya faru don ƙoƙarin su bane don sun sami nagartaccen driver don sun sami nagartaccen jagora inda ba su sami nagartaccen jagora ba to da kila ko taron ma suke son su yi shi kenan sai su kira mai masu masu bajajjala ko a kwana ana bajujara ko ba haka ba ashe samun jagora ina yawan fa ya'udhu billahi min kalimati ana watan in kana da kalma mafi gajarta da za ka yi ma mutum nasiha da shi a wannan zamani in aka aje ka aka ce ka faɗi kalma ɗaya ka tsara ka ce je ka nemi jagora na gari ba wata kalma da ta kai wannan ba wata nasiha da za ta yi ma dan adam wanda ta kai wannan domin duk abin da za ka faɗa mun kace mashi duk tsoron Allah to ya ce ya san wane ne Allah ya ake jin tsoron shi ko sai ya san wane ne Allah ya ake jin tsoron shi in ka ce masa ka ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son samun ladubban soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma in ka hada shi da jagora na gartacce duk sai ya shigar da shi zuwa ga waɗannan kaga babu wata nasiha da zaka gaya ma dan uwanka musulmi mafi gajarta da isarwa kamar ka gaya mashi lallai ya riko da nagartaccen jagora ya riko da nagartaccen shehu je ina faɗi a wajen maulidin jiya cewa ko a cikin jinin da suka zo bayan sahabbai in ka ji an ambaci mutum ka kasa buɗe baki da ƙarfi da ce radiyallahu anhu da zai da shehi cikin sahabbai in ka ga an baci mutum ba za ka iya sakin jiki da sauri da ce radiyallahu anhu ba in ba haka dai wani kila zai dai la'ana ko in an ce yanzu dan ma'awiya in ba kai la'ana ba sai dai ka shuru ko to zai da shehi da yana da shehi da haka ba zai faru ba in an ce ka ibnu musayyib ba kana fada kana da ni da rafi ba ba kana radiyallahu anhu ba in an ce urwatu ibn zubair ba kana radiyallahu anhu ba in an ce ga sunan suna fi'u ba kana rafi Allahu anhu ba diddan mene an ce ibnu siri kana rafi Allahu ta'ala anhu arba Ibrahim an-Nakhai rafi Allahu ta'ala anhu arba diddan mene don suna da shirkunnai suna da jagorori da suka yi suke riko da su suka sada su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka yan uwa mu rike nagartattun bayi wanda suka karba daga nagartattu suka karba daga nagartattu haka har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba haka ba to mutum zai ta tashabbuzi ibn arab al-hakim a cikin littafin shi al-futuhat al-makkiyya yana magana cikin isra'i an cike maganganun an sa masa wani littafi mai suna al-isra'u ila al-maqam al-afdal yana cewa wato kwatankwacin tafiya zuwa ga Allah kamar kwatankwacin mutane biyu suka zo sai za su tafiya zuwa wani gari da suka fito suna fitowa zai suka gamu da wani mutum sai ta da yi kaza za ku tafi eh wallahi yanzu da za mu kenan sai ta ai daga kan nake ku zo mu je in kai ku ku ba san garin ku ba san hanya ba ku zo mu je in kai ku sai ah ya za ka tabbatar mana daga kan kake sai ba kuna da labarin garin ba in Kano ne sai kun ga gurasan Kano misali ko misali sai ba su wani abu wanda an san daga garin ake zuwa da shi har ya yadda da su cewa ne lallai daga garin ne sai dai ya ce eh lallai na yadda to da ka jani ka kai mu je ka kai a irin wannan ai ya huta nan fal makawifu kulluhun na amanu amma ɗayan zai ce a kai ban yadda ba ni ma in himman kai ka je kai daga cikin bukari da muslim ka nemo ni ma zai je in nemo ba ko in kaza ne ba wani ba sai ka riko da wani shehu ba shi ma zai jagoranci kansa to babban illan da zai samu a hanya idan bai gamu da yan fashi sun farkon tafiya a hanya sun gama da shi ba to kila zai je ya wata hanyar bai san ba ta bullewa ba ko ko ya je cikin tafiya ya gamu da rafi ko ya je kila wani wuri ba a bi da daddare sai da rana saboda akwai suna mun jeji da daddare ba su kila akwai wurin da in za a bi sai an dauko an yanko wani an kashe wani karamin dabba an ruko a hannu saboda in suka zo ka wurga musu sai ka tsara gaba duk bai san wannan ba to da aka isan shi zuwa wajen zuwan wasan abu ne mai wahala domin sai da wanda ya rufe hannunsa zuwa inda ba a yi kaga dole ne mu nemi wanda za su rike hannunmu zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala don mu samu mu sami abin da ake nema mu sami wajen zuwa kuma ba wanda ya makara ba wanda ya makara sai wanda bai kama hanya ba sai wanda bai nemi nagartaccen jagora ba kuma ba kowane jagora ne jagora a nemi nagartaccen jagora wanda shehu radiyallahu anhu ya fi ban mana su fi tafsir a cikin rubul adadi ko wasu murabbiyan khabiran nasihan kamil irfani imaman salihan wannan su ne sifofin jagora cikin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata a neme shi amma afuwa da tsawaitawa kamar jirin da na faɗi a farko zan mai da a ƙarshe dai gaskiya dama ba ni da wani abu da zan faɗa kawai Allah ya ce min da jamalmala karatun da maulana shaf manso ya kaddamar mana duk mun jamalmala abubuwan ne Allah su wasa ya amfani mu da mafi alkhairin abin da muka ji ya kara mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan cancantar mu ko isan mu ba Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallama dan irin kyautar da ke nan fa bi qadri al-mu'ti yakunu al-aba'u to ya ba mu kyautar a irin kadarin sa mu kuma mun san abin da yake bayarwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba a irin kadarin mu a kamar yanda yadda a shamsisi a tijani Allah ya kara masa yadda ake faɗi a cikin maulidin insani kamali inna khabayana adaniyatun wa abayaka wujudiyatun fala taqba anna al-wujudiyyata bi sabab al-adaniyya khabayana adaniyya ne a bayan Allah wujudiyya ne Allah ya sa kada Allah ya yanke mana wujudiyya saboda adadiyya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إله إلا الله محمد رسول الله
wato da aka shuka aka girbe mana aka shuka